kyawun fatan alheri ga Allah ya kawo maulanmu kan maulanmu wanda ya tsaya tsayin daka ya tarbiyyar da wannan al'umma da himma shehu ibrahim da tsayawa a cikin lamarin faira da yaɗa faira da da'awa ta shiryar da mutane da kafa makarantun alkur'ani da tsayawa ya shigo wannan gari na mai albarka kowa yana jin alkur'ani ana kiran wata makaranta darul furqan shi ne jagoran da ya tsaya wajen kafa ta babu wata makaranta muhadara a yankin gabas wacce ta tsaya wajen raye wannan al'umma fiye da wannan mu'assasa ta makaranta ta ci darul furqan gashi Allah ya kama da shi an ana ta shauƙin ganin sa da zuwan sa gashi ya zo mana wannan waje ne albarka saboda haka nake kira ga kowa ya yi sallah ya saurari majalisin da zai yi bayan haka kuma akwai majalisi da karatun maulidi zai na nan idan dutse sannan kuma gobe da ranar karfe na wayan salon sha ɗaya sha ɗaya zai kaddama da wannan makaranta ta shi albarka darar furkan a gidan hadis sadau karfe goma sha ɗaya karfe goma ne karfe goma za a kaddamar da wannan makaranta nan gidan hadis sadau da goma da safe saboda haka yan uwa su zo su ji babban abin da yake so abu a rinta sauyi ne suka kawo da rayuwa sun taimaka wajen canza rayuwar mahaddata a gabas sun taimaka wajen cire tunanin a cikin zukatan musulmi cewa wani mutum zai makarantar islamiyya ya zama abin da ake zama a duniya to duk sun tsatsara irin wannan a makarantu suna da a makarantu suna da manyan manyan ɗalibai a cikin jami'o'i suna karanta manyan kwasa-kwasai saboda hidima ga wannan addini za a ji irin wannan wannan tsare-tsare na wannan makaranta a wajensa sa'adi ake zuwa to so shida a cikin kwana shidan nan bayan an gama sanar da mutum ilimin addini za a ware wata rana alhamis ake sanar da shi harkar turanci a zamanance saboda haka shehi mai saka isha ke mana majalisi a takaice kafin bayan isha ga addashi a inda za a zauna kana ta majalisi saboda haka yana wa kowa murna da farin ciki da wannan taruwa ta yawwa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نقول الله سبحانه وتعالى أيضا wannan rana ranar talatin ga watan januwari shekara ta dubu da sha takwas wanda kuma ya zamanto sha biyu ne ga watan zuma da ula hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara a irin wannan lokaci allah ya haɗa mu da 'yan uwa a wannan gari ne albarka garin yan uwa garin kesi nan jihar nasarawa karkashin jagorancin sayyadi muhammad sani wanda muke tare da shi a wannan wuce kasancewar muna tare da shi ma har ina jin kunyan a ce in zauna a kan kujera na yi wa mutane jawabi wanda irin jawabi ne za a iya yin sa a gaban ire-irensa to idan umarni da ladabi suka yi ta'arufi da juna to shi ne aka ce a gabatar da umarni to tun da gabatar da umarni za a yi to shi ne muka ce bari mu karbi abin magana ko da gaisuwa za mu yi tsakaninmu da yan uwa to saboda haka muna mishi godiya da wannan kyakkyawan zato wanda ya gina ba da umarninsa a kai to alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya yi mai a duk lokacin da ka tsinci kanka cikin musulmai ka gode wa Allah subhanahu ta'ala saboda musulmi shi ne abinsa mai kyau mai kyau ne abinsa mara kyau ma mai kyau ne shi kuwa kafiri abinsa mai kyau marar kyau mara kyau ma mara kyau ma'anar wannan kuwa shi ne musulmi shi in ya yi zunubi ma in ya aikata zunubi ma za a yi kwambatin ɗin wannan zunubi a mayar da shi ya zaman lada amma shi kafiri in ya aikata lada ma ma'ana aikin da ake samun lada to sai a yi kwambatin ɗin shi ya zaman to zunubi domin haka ne Allah subhanahu ta'ala da yake magana akan wanda ba a karban aikin aikinsa komi cin wannan aikin yake cewa kallazi yuntiku malahu ri'a'an nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir anan idan aka yi ta'ammuli da tadabburi sosai Allah subhanahu ta'ala yana nuna girman musulmi ne ma'ana musulmin da musulmin da idan ya aikata aiki saboda raya ba dan Allah bane ba a karban aikinsa kallazi yunki kuma da huri'a annasi kamar mutumin da zai ɗau dukiyarsa ya cire zakka ko yin sadaka amma ri'a annasi sai ya ce wala yu'minu billahi wal yawmil akhir masu iradi na cewa wannan jumla ce da take komawa kan jumlar yunfiku ma'ana wa kallazi wa kallazi la yu'minu billahi wal yawmil akhir kamar wanda bai yi imani da Allah ba bai yi imani da ranar kiyama ba ya yi ayyukan alkhairi shi ma aikinsa lalatacce ne ba a karba misali a yi ka mai dukiya ka warkar da marasa lafiya miliyan guda amma sai ta ce ne to ba za a ba ka lada ba me ya hana a ba ka lada saboda kawai kai ba musulmi ba ne to inda kai musulmi ne idan ka warkar da marar lafiya kwaya ɗaya rak wannan sai ya zamanto maka tikitin ɗin shiga aljanna saboda haka ne shi musulmi abinsa mai kyau mai kyau ne mara kyau mara kyansa ma mai kyau ne saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يشي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كذوبة الله سبحانه وتعالى يا أنبتي شركة يا أنبتي kisan kai ya ambaci zina wayannan babu zunuban da suka fi su girma to wayannan zunubai manya-manya waɗanda suka fi ya girma ɗin idan musulmi ya aikata in ya tuba al'islamu ya jubbu ma qablahu in ya tuba bai tsaya kawai a ce an yafe shi ba ma laifin kisan kan ko laifin aikata zunubin sai a yi kwambatin nashi ya zaman lada. wani irin gata wa yake da wannan gata idan ba musulmi ba ne zunubinsa ya zaman lada, ladansa kuma dama lada ne to saboda haka babu wani kyauta da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka fiye da ya mayar da kai musulmi ka gama gata in dai ka zamanto musulmi ka zamanto dan gatan Allah to karkashin wannan musulunci ne koma ne ne zai biyo baya tamkar a sa gishiri ne a miya ko tamkar a sa magi ne a miya kawai kai duk wani abin da aka ba ka shi na lafiya aka baka shi na arziki da abin da zaka ci da abin da zaka sha da iskar da zaka shaka da gidan da zaka zauna da duk komai da za a baka bayan gatan mayar da kai musulmi abin da ake ce ma gyara misali ka sayi abu a ce wannan naira goma goma ake siyarwa ya ka bada naira goma aka aka ɗauka aka baka to bayan an ɗauka an baka ka tabbata abin nan da aka baka shine abin kuɗin da ka bayar to sai a ɗauki kwaya ɗaya ko biyu sai a ƙara maka to duk wani abin da aka baka bayan musulunci to gyara ne musulunci shine asasin duk wani alkhairi da Allah subhanahu wataala ya ga zai iya baka shi domin haka ne za ka ga cewa akwai miliyoyi miliyoyi ko biliyoyin mutane waɗanda ba musulmai ba ne sai ka tsinci kanka kuma cikin musulmai to saboda haka abin kunya ne ga musulmin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gata to sannan ya butulcewa wannan gata din menene butulcewa wannan gatan mutumin da ya mayar da zunubin kalada to bai kamata kai kuma ka aikata wani abu ya kira shi zunubi ba to saboda haka abin kunya ne domin haka ne sai da Aisha da ta je da ma'aiki alaihi salatu wassalam kai da aka gafarta maka aka yi aka wanke ka ya zamanto babu wani abin da za ka aikata ya zamanto zunubi Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك kake wahala haka sai yake afala akunu abdan shakura saboda haka duk musulmin da zai aikata abin da Allah subhanahu wataala ya hane shi to babu abin kunya wanda ya wuce wannan mutumin da ya mayar da zunubin kalada ya maka wannan gata a ce ya ce kar ka yi kaza sannan ka aikata wannan abin da ya hane ka to domin haka ne za ka san girman saba wa Allah subhanahu ta'ala ta hanyar saba wa iyayenka ne yanzu idan mahaifinka ya ce ya ce maka wani zo in aike ka kasuwa sai ka ce ba zan tafi ba to ya za a ga girman wannan kalma ba zan aikata ba ta au ko kuma ba ka ce ba zan tafi ba amma ka ki tafiya to yayin da wasu suka ji cewa mahaifinka ya aike ka kasuwa ta ki zuwa yaya za a ga girman wannan jarima girman wannan zance wanda shi mahaifinka in ka duba shi ba halittan ka yi ba ba shi ne ya halice ka ba bai maka idanu ba bai ma kunne ba bai ma hanci ba bai ma harshe ba bai ma kafafuwa ba ba shi ya dauko ruhi ya sa gangan jikinka ba to amma ake ma ganin ba ka da mutunci kai ba mutumin kirki ba ne ba ka da kunya madar kunya ne wataƙila ma a tsitsi ne mata ba komai kai ba saboda ka aikata wata jarima wawa wa mahaifinka to yaya ka kwatanta wannan da kuma wanda shi ne ya halice ka ya halice ka nan duk wata gaba cikin gabobi 360 ya zo a hadisi ga inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa li bani adama salasa mi'a salasa mi'a wa sittina masala gabobi 360 wannan gabobi waɗanda suke waɗanda suke a kowace gaba karkashin ta akwai gabobi ma'ana a kafin isisin gaɓoɓi 360 ne a gaba ɗaya cikin 360 za a iya samu gaba 50 ko 70 ko 60 ko 100 wanda masu bincike ƙarshen zamani sun tabbatar da cewa ɗan adam a jikinsa akwai gaɓoɓi da na'urori miliyan uku akalla miliyan uku misali in aka ce ido za a ce gaba ɗaya ne to amma a cikin idon nan akwai na'urori iri iri a ciki wanda ba lokacin da zamu muku tafsiri ba ne domin haka ne zaka ga a ido kake ga a idon ka kwaya ɗayan nan da shi zaka ga baki da shi zaka ga kore da shi zaka ga shuɗi da shi zaka ga fari ma'ana idon ganin fari ba daban yake ba ko idon ganin kore ko ja'a da ido ɗaya ne kake ga fari da baki da kore da shuɗin gaba ɗaya na'urorin ne na ganin bakin da ganin shuɗin da ganin koren da sanin duka gaba ɗaya a cikin idon ka kwaya ɗaya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sannan kuma a cikin wannan idan naka ɗin bayan ganin Allah ya sa na'urar ganewa na'urar ganewa za ka ga mutum ka gane shi ai wannan wane ne a cikin idon ya sa maka na'urar na'urar hayyacewa wanda in ka gani za ka ce wannan ai mutum ne wannan kare ne wannan saniya ne wannan kaza ne da idan kake sayyaci abubuwa daban-daban saboda haka in an ce maka ido gaba ce kwaya daya karkashin ta kuma akwai na'urori iri iri to wannan ka zo gaba gaba gaba gaba cikin gabobi da yiku da sittin nan gaba daya to sannan wanda ya ma wannan baka biya shi ko sisi ba kuma ya zo ya ma gata ka zamo musulmi akwai arna kafirai miliyoyi a duniya ya zaɓe ka cikin su sannan kuma ya ce karka aikata zina sai ka je ka aikata karka yi ƙarya ka yi ƙarya eh kare ta ce ma karka ci naman mutane karka zagi mutane ka yi da su kana faɗan aibubuka su ka zo ka aikata ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كو ميتا أكراؤه قدامه فكريتموه كتنا سوسي ألوكة لكي زنا توبا وتقبع شيء دبا كي زنبا gaban da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta maka don ka yi mu'amala da gabar ta hanyar halal da wannan gaba ne ka je kai zina lokacin da kai ƙarya ba wani harshe ne daban wanda ba Allah bane ya halitta shi ba ba da shi kai ƙaryan ba da harshen da Allah ya halitta kai ƙaryan in ka ga ka kalli wani abu haramu da ba da idon wani ka kalli wannan haramu ba da idon da Allah subhanahu ta'ala ya halitta maka da shi ka kalli wannan haramun din in kai ƙarya a harshe ka ba da wani harshe daban bane in ka saurari kide-kide da music ba da wani kunne da ji daban ba ba na Allah ba da na Allah ne kai ba ka jin kunyan wannan saboda haka ne asali ma shi musulmi bai san gatan da Allah subhanahu ta'ala ya yi ba sannan baya jin kunyar Allah abin mamaki maza a zanci musulmi zai ji kunyar aikata wani abu a gaban sirrikinsa wani lokaci ma a gaban abokinsa misali idan mutum yana shaye-shayen ganye ko taba to zai yi wahala a gaban sirikinsa ma'ana mahaifiyar matarsa ko mahaifin matarsa ya kunna taba ya sha saboda kar a sakar masa da mata in ya koma gida ya ce wance ta dawo gida ashe dan iska muka aurawa wance saboda tsoron haka ba zai sha taba ko shaye-shaye a gaban surukarsa ko surukinsa ba ma'ana yana jin kunyar surukarsa yana jin kunyar surukinsa amma Allah kuma fa eh to saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala wata aya ce wacce da za tsaya a mata fassara mai zurfi kowannen mu anan zai bawa kansa kunya zai bawa abin nan kansa kunya har Allah yake cewa fa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum asdaqu fa asbatum lil khasirin kake aikatawa din nan shine kake aikatawa da jinka da ganinka kai kana zaton cewa Allah subhanahu ta'ala baya tare da kai dan ba ka ganin Allah ne kake zaton cewa baya ganin ka wannan zaton shine ya halakar da kai فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ذاك ga wannan zaton da kai wa Allah subhanahu ta'ala da kai wa ba kai wa sirkarka ko kuma sirkinka ba ka yadda suna ganin ka ka yadda kuma in kai abu marar kyau a gabanka za su dauki mataki a kanka to dan ne irin wannan zaton wanda kai wa sirkarka ko kuma sirkinka ba kai wa Allah ba ba ka yadda in kana aikata abu Allah yana ganin ka ba baka yadda yana jin ka ba baka yadda zai ma shaida ba to kaga kaga wannan me yake me yake nufi wannan zaton ne shine Allah subhanahu ta'ala yace ardaku ardaku fa asbahtu min al-khasirin to saboda haka a gaskiya mu musulmai ne amma ba mu san girma da kwalitin ni'imar musulunci ba sannan mun jahilci Allah muna kwatanta Allah muna mai da shi tamkar tamkar wani abu ne daban baya shuhudi baya shuhudi tare da mu alhali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa abin nan wa ma takunu fi wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu min qur'ani wa la ta'maluna min amali illa kunna alaykum shuhudan tusibuna fihi ma'ana babu wani hali da za ka kasance a ciki wanda wannan halin Allah subhanahu ta'ala baya tare da kai babu wannan halin ba kai sama babu inda za ka shiga inda lungun da za ka shiga cikin sammai ne ko kasai ko ɗaki ka rufe ka shiga wani hali wanda Allah baya jin ka baya ganin ka baya tare da kai ba zai yi ba shine wanda Maulana Muhammad Tijani cikin Jawahirul Ma'ani yake magana yake cewa shuhudin Allah shuhudin Allah tare da komai din ya gani komai kuma ya daidaita komi da komai amma awami saboda jahiltar Allah ba sa jin wannan shuhudi to rashin jin wannan shuhudin kuma gaba ɗaya shi ne ya halakar da akalla fa kai baka bawa Allah girma da kunyan kunya irin kunyan da ka bawa sarkar ka ba akalla sa domin haka ba za ka aikata wani abu a gaban surukar ka ba amma gaban Allah kana aikatawa mummunan zato to saboda haka bayan Allah ba lokaci ne da za mu zo mu sauya bayani ba mun tunatar da juna ne akan ni'imar musulunci da kuma kasancewa cikin shuhudin Allah ka ji cewa lalle Allah nan fa yana tare da ka baka isa ka rabu da shi kana farko ko kana bacci ba baka isa ka rabu da shi a raye ba baka isa ka rabu da shi a karkashin ƙasa cikin kabarinka ba baka isa ka guje mishi ba a lahira yanzu a ce maka cikin duniyar da kake ciki ka gudu ka je wani gu inda ba Allah bane ya halitta ina zaka to kuma duk inda za ka yi dai wannan gun Allah ne ya haɗa wannan abun to a wannan gun to Allah subhanahu ta'ala yana kallon ka yana tare da kai to saboda haka mu ji tsoron Allah da yake tare da mu a koyaushe ya kasance zaibin mu da shahadar mu ɗaya ne kada mu boye wa mutane mu boye wa mutane ayyukan mu munana sannan kuma mu zaci cewa mun boye wa Allah subhanahu ta'ala in ka ɓuya kai zina saboda tsoron mutane saboda kunyar mutane to ka mance inda ka ɓuyan nan kai wannan zinan to Allah subhanahu ta'ala yana tare da kai na kallon ka har yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid jijiyoyin jijiyoyin ka na kasa da makogoro to jijiyoyin da suke cikin makogoron ka hablil warid nan to shi Allah ya shi kusanci da kai fiye da kusancin wannan jijiyoyin a gare ka ta yaya za ka rabu da shi ina za ka shiga ka saboda haka ka yadda ka buya ka yi wani abu ka bacewa mutane ka zaci cewa ka bacewa Allah subhanahu ta'ala shi yasa Allah yake faɗan aibin kafirai yastakfuna minan nasi wala yastakfuna minan lahi wa huwa ma'ahum abinda Allah subhanahu ta'ala yake aibanta kafirai da shi sai aka wayi gari dan gatan Allah musulmi yana da wannan tabi'a yana kokarin ya koye ayyukansa wa mutane ne ni boyewa ga mutane baya neman boyewa wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum to saboda haka yan uwa ji tsoron Allah duk abin da Allah ya hane mu mu bar wannan abin duk wani alkhairi yana karkashin barin wannan abin da Allah ya ce kar mu aikata duk wani sharri kuma yana karkashin aikata abin nan da Allah subhanahu ta'ala ya hana mu duk wani sharri yana karkashin wannan saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqu لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون معنى تقوى إيماني da takawa barin abin da Allah ya hane mun nan inda za mu da zamce shi da fatahana alaihim barakati min samai wal ardi ba sai mun yi noma ba za mu samu abin da za mu shi ba sai mun yi kasuwanci ba muna zaune abin zai zo in dai wannan abu biyun nan al'iman wa takawa din nan sun haɗu ba ma buƙatar mun shuka ba kwa ga akwai itatuwa da suke tsira a ƙasa ba tare da mun shuka su ba su yi ‘ya'ya kuma mu shi to abin nan da muke shukawa ma da imaninmu da takawanmu ɗin ya cika za su fito ba tare da mun shuka ba za su yi ‘ya'ya mu sassabe mu kawo gidanmu mu shi amma matsalar rashin imani da takawa shi sa Allah ya ce walakin kazzabu fa akhadnahu bima kanu yakhsibuna to za mu takaita a nan an ji wa insha Allah subhanahu wa ta'ala akwai majalisi na maulidi da za mu zauna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gode mishi ya ba mu damar mu san girman wannan ni'ima na musulunci ya tsare mu duk wani abin da ya hana ya kusantar da mu daga duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so za mu takaita a nan sai malam sani da mana addu'a gabanin ya mana addu'a ina muku wasiki da su bawan Allah ne salihi waliyin Allah haka zan hasabuhu muna nufi kyakkyawan zato akan wannan amma da Allah saboda kusancin ku da shi ba za ku san wane ne shi ba shi kuma saboda tawadu'insa ya yi zuba wa kansa satar ya rufe kanshi ya rufe kanshi da wani abin da ba za ku gane shi ba yayyarsa kanshi saboda kunyar Allah subhanahu wata'ala da tawabi tare da ubangijinsa amma alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san shi ya san shi wanda kuma bai san shi ba bai san shi ba to saboda haka kada ku san ya cutar da ku ku kusance shi ku amfana da shi kabula fawatil awani saboda ana cewa wai a sotari cutarwa cutarwa samani ya kasance a kusanci abinda kake kusa da shi ko abin nan ɗinsa ba ka ganin sa da kima shi sa an kaje makka larabawan da suke makka suna ganin kaba kamar yadda kai kake ganin wannan masallaci ne ba ruwansu wani sai ya shekara bai ji ya yi tawafi ba ya kusanci yasa aka sa mishi hijabi tsakaninsa da Ka'aba ko tsakaninsa da masallacin manzon Allah yaronsa ba zai ce ba tsakanin gidansa da gidan manzon Allah bai wuce layi da ko biyu ba tsakanin gidansa da masallacin manzon Allah bai wuce da layi da ko biyu ba amma a shekara ma ba zai je ba kuma yana mamaki a ce mutane daga China daga Nigeria daga Ghana Cameroon sun zo wai me suke gani ne yake tambayar me suke gani to saboda haka wannan shi ne hatsarin kusanci kusanci in baka baka san hatsarin kusanci ba sai ka bar da ake cewa ka bar rijiya ka je gun rijiya kana jin kishirwa ga rijiya kusa da kai ko taku ɗaya ba za ka yi ba za ka ɗebo ruwa ka sha amma sai ka yi tafiyan kilomita dubu ɗaya kana neman ruwa wannan shi ne illar kusanci kenan to saboda haka ku mai da hankali sosai a tare da ku akwai waliyai akwai bayan Allah salihai wanda suka boye kansu da tawadu'i wanda aka aka mishi kashafi ko aka nufi shi da alkhairi za a buɗa masa ya gani wanda aka aka tura shi hijabi kuma a wannan lokaci shi kenan ba zai gani ba to saboda haka kar ku ga mu wai mun zo a yobe ko mun zo wata jiha saboda bakunta kuna kallon mu wasu abu ne a'a waɗanda suke tare da ku sun fi mu abin da suke mana zaton waɗanda suke tare da su din sun fi mu wannan abin kusanci ne ya hana mu kuma saboda nisantaka kuke gani kamar wani abu ne mu ba komai bane kusan da wannan sosai saboda aka za mu takaita a nan mazan sani Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya ɗaukaka mishi daraja ba zan iya cewa dai komai bai yake mana taro da addu'a assalamu alaikum
alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya sada mu da wannan alheri mai albarka kamar da iyayenmu da kakanninmu suke ba mu labari game da mamman dagar hadimi ne halararsa hadimi ne wa kamar yadda na faɗa wajen zaburar da matasa yanzu ya fara mana bagana ne akan islam musulunci tukunna kafin a shigo imani isani a ji maganganun da suke ɗauke da shi saboda haka muna gayyata kowa da kowa an jima abu nan gindin dutse a zo a ji majalisai game da sha'anin dariƙa game da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar musulunci da yadda kamata musulmi ya zama Allah ya saka masa da alheri Allah ya ba mu albarkacinsa Allah ya taimake mu cikin bonsu da soyayyarsu domin soyayyarsu arziki ne nazifi yana ce mata halla baldati duk lokacin da suka sauka gari garin yana rabauta da ni'imomi saboda haka mun gode da zuwansu ko ba komai yana da maratib da in kan hidimta masa ka hidimta wa Allah saboda ubangiji maza Allah ya ce wanda ya girmama haddace alqur'ani ni ya girmama wanda ya girmama ni ya girmama Allah to gwani ne a cikin alqur'ani kuma tsayayye ne wajen zaburar da matasa mahaddata alqur'ani da yara kanana saboda haka ba abin da ke faranta min rai tafiyarsa cewa kullum abin da ake ta kokari shine a wayi gari al'umma ta canza da irin yanayin yadda ake tafiya yanzu mahaddacin qur'ani duk wani kwas da ake tunanin wani zai yi shi ma a tsaye yake a wannan domin kyautata duniyarsa da lahirarsa domin bai kamata a ce mutumin da yake dauke da alqur'ani wai ya zama koma baya a cikin al'umma ba wannan yana damun zuciyarsa shi yasa ya himmatu akan wannan aiki nashi Allah ya saka masa da alheri Allah ya ja mana kwanansa saboda haka muna kuma ƙara kira cewa gobe ko maulidi gida da sadau da shi za su karanta da shi da shehu mansur kaduna za su karanta maulidin gobe Allah ya ba mu albarkacinsa Allah ya ba mu alherinsa alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ina hadifa na ga halifa to alhamdulillah sura sai a haɗu wajen maulidi yau amana addu'a amin illa amin kowa ya niyya amin amin alhamdulillah alhamdulillah abul abbas kina